الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا وانا يمتشين جمعة درن أصبر يومنا بير قوات أكو وتربيع الأول bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da 29 ga watan 8 hijirar miladiya 2025 a ci gaba da karatunmu na littafin sunan abi dawud wanda wannan kuma yau zai zamo shine darasinmu na 44 a cikin wannan littafi insha Allahu daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyati da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya idan ba a manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na 200 da 83 ne ko? 293 muna cikin hadisi ne mun fara karantawa ko? 293 a cikin babi na ɗari da goma sha ɗaya yau za mu tashi daga kan wannan hadisin insha Allahu kafin haka akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko ya rubuto yana cewa dangane da ramuwa a sallah almasbu wannan tambayin sai dai mu karanta don ya rubuto mun sha amsa ta lokuta daban-daban idan ka zo sallan isha ka samu raka'a biyu idan ka tashi za ka rama za ka yi karatu ne a bayyana ko karatu a boye wannan tambayin an amsa ta har an gaji duk sallan da ka zo ka samu a wajen malamai a kuma ganganu guda biyu a masabinmu na malikiya da wasu daga cikin mazahif kama a hanaf abu hanifa duk sallan da ka samu idan aka yi sallama za ka biya abin da ba ka samu wane ba kun fahimci abin kawai rama za ka rama abin da aka tsere maka da shi ne idan ka zo sallan isha ka samu raka a biyu yanzu mene ne baka samu ba raka a biyu kuma karatu a bayyane fatiha da sura ina fata an gane idan liman ya sallama ka tashi za ka kawo karatu a bayyana fatiha da sura ka biya abin da aka kubuce maka da shi an fahimci wannan abin da kyau magana ta biyu malaman da suka ce duk sallan da in ka zo kai kabbaran harama kai shine farkon sallanka idan liman ya sallama za ka cika sallan ne kawai gaba za ka yi to menene gaban sallan isha shine fatiha fatiha a bayyane a ɓoye shukuran fatiha guda biyu kowace raka fatiha amma karatu a ɓoye saboda shine ƙarshen sallan isha kun gane ko to wannan matsalar ire-iren waɗannan masail na fikihu masail ne da ba a ta da jijiyan wuya a kansu idan kana bin masaban malikiya ka ɗau wannan sallanka ta yi insha Allah ba wanda ya sai ce sallanka ba te ba kun fanci wani abin da kyau idan ka ɗauki sauran mazahif da suke cewa za a cika sallah ne sallanka ta yi ba wanda ya sai ce sallanka ba te ba to idan mutum ya ɗau wancan kai ka ɗau wannan fabi hawa ne ma babu matsala ko da misali za ka samu ka ɗauki haramai ne masallacin masu alfarma guda biyu na makka da na madina a wajen malaman suna da saɓanin fikihu kun gane ko kaga dai ƙasa ɗaya suke kuma ƙarƙashin shugaba guda ɗaya abdurrahmanu sudais shine shugaban duk masallatai guda biyu ba wa shi shugaban ka'aba kaɗai ba ne ba duk masallatai biyu shine shugabansu amma malaman da suke haramai ne na madina da malaman da ke haram, na madina da haram na makka suna da bambancin fikihu barin baku misali guda daya akwai malaman da suka ce don ka gama karatun fatiha idan kai liman ne akwai bukatar ka ɗanyi shiru ka ba wa mamu damar su karanta fatiha kafin ka fara sura kun fahimci abin da kyau akwai malaman da suka ce a ba wani daman da za ka ba mamu ba a ma ce mamu ya karanta fatiha ba in yana jin karatun liman da ka gama fatiha kawai ka fara suranka to masallacin makka da wannan magana suke aiki da liman ya gama fatiha kawai zai fara sura ne ga duk wanda ya san waɗannan masallatan amma madina kuma su wancan mazhaban suke bi idan liman ya gama fatiha za ga ya shiru ya jima sai ka ɗauka ma yana cina me zai karanta ne yana bin wancan mazhaban ne ce a ba mamu daman su karanta fatiha to kaga akwai gaba tsakaninsu da juna babu in najeriya ne gaba za a yi a yi raddi wancan ba akan daidai yake ba shi ma wancan ya kafa kyamara ya mai da martani duk hauka ne wallahi tallahi ba haka salaf suka rayu ba kuma ba haka masu ilimi masu hankali suke yi tafiyar da masu yi dan Allah ba haka suke ba amma kwaso yake tada kura sai a san shi Allah ya sauwake saboda haka da duk wanda ka ɗauka ya yi insha Allah sai tambaya ta biyu wai idan wasu suna tahiya a sallah idan sun gama za ga sun yi haka da hannunsu kafin su yi sallama haka ne ko ina ɗan yi haka din nan menene matsayin shi matsayin shi al'ada al'ada ce kawai ba sunna bace ba sadaka karka yi idan ka ga wanda yake idan saurayi ne kaɗan masa nasiha in dattijo ne kai haƙuri yawwa tun ka haife kan muke sallah in kuma kakanka ne kuna wasa to ka gyara mishi a cikin wasa amma al'ada ce kawai babu wani dalili akan haka sai abu na biyu ya ce wasu kuma in suna sun gama tahiya za su yi sallama sai sun girgiza kansu assalamu alaikum duk shi ya rubuto assalamu alaikum wannan daga kan kamar na kadangare mai matsayin shi shi ma al'ada ne kawai an gane ku babu wani dalili a kan shi al'ada ne kuma an saba da shi akwai abin da wani fa ya saba da shi ko da na da ilimi sai ga bai ma san lokacin da yake ba an gane ku wallahi bai ma san yayi ba saboda inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala tharihim muqtaduna sai tambaya ta ƙarshe shi kuma wannan ya rubutu yana cewar dangane da in ana huduban sallan juma'a idan liman ya zauna huduba ta farko waɗansu suna yin addu'a shin wannan addu'an ya halatta in ya halatta kuma me ya kamata a karanta kun fahimci tambayar da kyau dangane da idan liman yana huduban juma'a idan ya zauna kafin ya miƙe huduwa ta biyu ya halatta ayi addu'a ya halatta insha Allah ya halatta hata daga cikin mu'asirun ita ce fatan Sheikh bin Baz rahmatullahi alai ita ce fatan Ibn al-Uthaymeen rahmatullahi alai na taba sallah a wani masallacin juma'a a wani gari limamin irin matasan nan ne yan zafin kai sai ya magana kan wannan matsalar ya ɗau zafi kamar zai fashe yana ta tafasa bid'a ce wace ce da aka gama sai na same shi kuka gaisa na ce ko zai gaya min littattafan da ya karanta da aka ce abin nan bidi'a ne ya ɗau zafi sai fara kame kame ko littafi dai bai bani ba na ce kana da wani magabaci da yake irin wannan maganar da kai guda ɗaya da za ka gaya min wallah bai da shi amma ya ce kowa ɗan bidi'a ne ya yi ta tafasa a kan mimbari awon kusa ta girgiza kai to abinda malamai suka ce shine hujjarsu na cewa ya halatta suka ce hadisi ya tabbata cikin sahihin muslim daga abu burda abu burda ɗa ne ga abu musa ash'ari ya ce ya roito an abihi daga baban shi annabi yake faɗa cikin hadisin alaihissalatu wasalam dangane da sa'atul ijaba na ranar juma'a lokacin da annabi ya ce la yuwafiqu ha abdun muslimun yada'ullaha bawa ba zai dace da wannan lokacin ba yana roƙon Allah face Allah ya karɓa mishi addu'an shi to lokuta guda biyu malamai suka tafi a kai lokaci na farko kowanne kuma akwai hadisi a kai lokaci na farko annabi ke cewa ma bai na hurujin imam ila an tuƙudar sala daga lokacin da liman ya fito daga gida ya hau mimbari lokacin ya fara kenan har zuwa lokacin da za a kammala sallah ce assalamu alaikum duk wannan lokacin na karɓan addu'a ne kaga tun daga hawan shi mimbari da kiran sallah da hudu ba ta ɗaya da ta biyu da ta da kama da sallah raka a biyu gaba ɗaya na cikin lokacin da annabi bayar a dunkule kun bancin abin da kyau sana abu na biyu suka ce babu dalili ko ɗaya da ake da shi a nassi ko daga wani sahabi da ya taɓa haramta wannan abu to da aka ya halatta shine magana na farko magana ta biyu ya halatta daga hannu abin da ya fi shine kara daga hannu ya fi dacewa da sunna wannan shine ra'ayin shek bin bas allah mishi rahama ya ce wal'aula kara daga hannu ya ce amma in mutum ya daga hannu kuma fala ba'as in ji bin bas kenan amma ibn al-usaimin shi ya ce halatta daga hannu a wannan tsakanin dan wannan tsakanin ya halatta daga hannu duk da imam al-albani yana da ra'ayi sabanin wannan amma gaskiya fatawan shek bin bas da usaimin ya fi karfin dalili kuma shine abin da mafi yawan malamai suke kai cewa halacci ba bid'a ba a hudu ban juma'a nan ne inda bai halatta daga hannu wurin addu'a ba misali liman yana addu'a a hudu ba shi ya daga hannu kuma musu daga hannu wannan kan bid'a ne idan liman zai addu'a zai yi shi ne ba tare da ya daga hannu ba mamu za su na amin ba tare da sun daga hannu ba an samu a lokacin sahabbai Allah ƙara musu yadda ɗaya daga cikin sarakunan madina a ɗan gina abdulmalik bin marwan ya yi addu'a a mimbarin juma'a sai ɗaga hannu sahabbai suka masa inkari suka ci abin da ba daidai ba ne ba kun fanci wani abin da kyau to ya halatta ne kaɗai a huduban juma'a a ɗaga hannu a addu'a a wurare guda biyu ku riƙe wannan abin da kyau ɗaga hannu a addu'a a huduban juma'a baya halatta bid'a ne bisa ga zance mafi karfin dalili sai a wurare guda biyu a lokacin da liman yake huduban juma'a ya gama zai addu'a ko ma bai gama ba yana cikin hudu ba ke jama'a ku daga hannun wai addu'a Allah ba mu ruwan sama ana cikin fari gonakai suna bushewa ta a lokacin halal ne a daga hannun addu'a shi ya daga mutane masu daga hannu a iya wannan gaban kaɗai addu'ar roƙon ruwa shine ya halatta na biyu ko kuma ruwan ya yawa yana ta barna yana rushe gidaje yana bata gonakai a yi addu'a ɗaga hannu a huduban juma'a allah ta kaita wannan ruwa waɗannan guda biyu sun halatta saboda hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim hadisin anas ibn malik allah ƙara masa yadda ya ce wata ra'annabi na huduban juma'a alaihi salam sai wani shigo masallaci ya rasulallahi an fasa mu matsala yake cewa halakatul amwalu wan qata'atil subul kamar dukiya suna ta halaka gonakai kenan ga matsaloli ga koramu suna bushewa kaza kaza ullaha ka roƙa mana Allah ya ainihin ba mu ruwan sama annabi sai daga hannu sahabbai ma suka daga hannu kuma a hudu ban juma'a ne annabi ya addu'a shi Anas da ke ba da labari yace babu alamun hadiri a Madina gaba ɗaya a lokaci amma kafin a gama sallah kowa ya je gida a jike da ruwa da addu'an da tasowar hadiri da fara ruwa gaba ɗaya a lokacin abin ya faru addu'an manzan Allah ke nan alaihi salatu wasalam ruwan da aka fara sai da aka yi sati guda bai tsaya ba in ji gayu suka ci an tsokanin Allah in ji gayu ba amma an gane ko ya ce sai da muka yi kwana bakwai ruwa bai tsaya ba haka muka dawo sallan juma'a wani sati a cikin ruwa ya ce sai ga mutumin ya ƙara shigowa ya ce ko shi dai ko wani malamai suka ce wannan din ne ne ya rasulullahi fa akwai matsala fa ruwan nan yayi yawa kaza na faruwa gonakai suna lalacewa ka roƙa mana Allah ya ɗauke wannan ruwan annabi daga ne ce Allahumma hawalaina la alaina idan annabi ce Allah ka ɗauke ruwa to ruwa kuma ya tsaya kenan to bai ce Allah ya ɗauke ruwan ba ya ce hawalaina la alaina wannan ruwan Allah ka karkatar da shi ka juyar da shi zuwa kan duwatsu da cikin tekuna da wane ne amma dai a bar cikin gari da gonakai su dan samu lafiya tukunna shi sa bai roƙi Allah ya ɗauke ruwan ba ya ce a karkatar da ruwan zuwa wani wuri an fance na abin da kyau to a takaice a kan wannan hadisin duk malamai suka ce halal ne ɗaga hannu a mimbarin juma'a ya addu'a da liman da mamu in ana neman ruwan sama ko ana neman Allah takaita ruwa in yayi yawa an fance wani abin da kyau amma saɓanin wannan kan bai halatta wallahu ta'ala ala wa alam allahumma amin za mu tashi kan hadisi na 293 cikin wannan littafi mai albarka insha Allah wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wala hawla wala quwwata illa billah qala al muallif rahimahullahu ta'ala qala haddathana abdullah ibn amr بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسيني عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة يتي زينب إر أبو سلمة تابان الأبادي أن امرأة كانت تهرق الدم وتما تتكسن تنا عينه زبد جني a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat tahta Abdurrahman ibn Auf kuma matan ta kasance a karkashin Abdurrahman dan Auf bi ma'ana matarsa ta aure kenan shine ma'anan ta kasance a karkashin shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amaraha an taghtasila inda kulli salatin wa tusalli annabi sai umarce ta ta yi wanka a lokacin kowane sallah sannan kuma ta ainihin yi sallah wa akhbarani anna umma bakarin yace ya wa akhbarani ya bani labari cewar anna umma bakarin akhbaratu ta umma bakarin ta bashi labari ita wannan umma bakarin din majahula ce a wurin malamai malaman hadisi suka ce ba santa ba an gane ko abu dawud da ibn maja su kaɗai suka fidda hadisin akhbararhu anna aisha ta qalat inna rasulallahi alaihi salatu wassalamu kala ta ce annabi ya ce filmar a tara ma yi ribuha ba da tsohuri idan mace ta ga wani abin da take kokonton shi bayan tsarki inna ma hiya irqun aw qala uruqun annabi ce wannan irqun ko kuma uruqun jam'i ne na irqun duk da abu guda daya shine jini wanda yake faruwa saboda rashin lafiya قال أبو داود وفي حديث ابن أبي وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعا أبو داود يتعى cikin hadisin ibn aqil akwai al'amuran nan guda biyu gaba ɗayansu wanda muka karanta tun a hadisin farko wannan hadisin mai tsayi da yace zan umarce ki da ababe guda biyu da yace wa qala in qawiti idan kika samu karfi kina da iko faghtasili yawa jami'an la'ar makarike faghtasili li kulli salatin ki wanka duk lokacin da za ki sallah wa illa fajma'i in kuma ba haka ba to ki dinga hada sallolin shi na hada zahar da la'asar hada magariba da isha ya zama wanka guda uku kenan ko yan hada da sallan asuba shi ne wa illa in ba haka bi mana in ba za ki iya ba fajma'i sai ki dinga jami'in hada salloli kama qala al-qasim fi hadisihi wa qad ruya hadha al-qawlu an sa'id ibn jubairin an ruwaito wannan maganan cewar a dinga hada sallah da kuma hada wanka duk lokacin da za a yi sallah daga sa'idu dan jubair an aliyin wa ibn abbas radiyallahu anhuma sayyidina ali bin abi talib da ibn abbas wannan ita ce fatawarsu duk lokacin da mace take jinin rashin lafiya in za ta yi sallah sai ta yi wanka wata mace ta zo wajen sayyidina ali bin abi talib ta mishi tambaya ina jinin istihada ya zan yi zan yi sallah ce ki wanka sai ta tafi wurin abdullahi bin abbas ta ce na ji na tambayi aliyu ga abin da ya ce min ya ce ba abin da zan iya miki kuma bayan magana sai na aliyu an gane ko dan ali bin abi talib yana daga cikin malaman abdullahi dan abbas allah kara musu yadda kuma ya'yan bafanu suke babun man qala tajma'u bayna salataini wa taghtasilu lahumu ghuslan za mu karanta a gaba cewar za ku ji akwai malaman da suke ganin hatta haɗa sallan ma ba lalle ba ne ba idan ta yi wankan in ta yi wankan gama al'ada istihada bai tsaya ba in ta yi alwala mun faɗa wancan satin ba abin da ke ɓata mata alwala sai abin da ke ɓata wa kowa alwala ya halatta ta yi alwala ta yi sallah azhar la'asar magriba isha da shi kamar da kowa zai iya yi hatta alwala a kowace sallan ma ba lalle ba ne sai ta ga dama wanda shine ra'ayin imamu na malik kuma za ku ji hujjansu a gaba insha Allah qala haddathana ubaidullah ibn mu'az qala haddathana abi yace babana bani labari baban nasa shine mu'az ibn mu'az al-anbari qala haddathana shu'ba ibn al-hajjaj an abdurrahman ibn qasim an abihi an aisha qalat daga abdurrahman dan qasim an abihi daga baban shi babansa shine qasim bin muhammad qasim bin muhammad shi ma ɗa yake a wurin na aisha domin shi muhammad ɗin ɗa ne a gunna a ƙani yake gunna na aisha muhammad bin abubakar a siddiq suna cikin yaran da aka haifa a madina farko farkon koma madina kalat aisha ta ce istuhidat imra'atun ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta yi jinin istihaba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa umirat an tu'ajjil al-asra wa tu'akhkhir adh-dhuhra duk mun karanta wannan lasu ko satin da ya gabata wa taghtasila lahumā ghuslan wahidan وأن تؤخر المغرب وتعجل الإشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا هذا وانكا أوكو جنا تهدى زهر دل أسر وانكا ديا مغربا إشاء وانكا ديا أصبا وانكا ديا أما موكا تين ذات هذا صلى يا ذاتي shine sallan azhar za ta tura shi gaba ta jawo a ta hada shi ta yi shi dab da shigar la'asar muka ce idan ana sallar la'asar karfe uku da rabi la'asar ke shiga kamar karfe uku da ashirin da biyar sai ta fara sallar azahar tana gama azahar la'asar ya shigo sai ta yi sallar a lokaci daya haka magariba shi ma ba za ta yi sallar magariba a lokacin magariba ba za ta tura shi ne dab da sallar isha idan isha na shiga karfe bakwai da rabi bakwai da ashirin da biyar ta fara sallar magariba tana gama magariba isha kuma ya shiga sai ta hada ba a yin jam'u ainihin jamu ta akhir ake jam'in da za a tura sallan farko ta koma gaba kuma haka annabi ya gaya mata saboda haka haka za a aiki da shi saɓanin matafi da yake da option ko wannan ita haka za ta yi dole amma na gaya muku hatta matafi a wajen sallan jam'i akwai abin da ke da mahimmanci galibi mutane ba sani ba wanda ya fi dacewa da aikin annabi alaihi salatu wassalam idan za ka fita daga gombe misali zuwa kano ko zuwa jos ko kaduna ko wani wuri kai ko bauchi a lokacin da ka bar gombe a zahar ta yi an fara kina a zahar ba kai a zahar ba sai ka kama hanya don ya halatta to yaushe kamata kai a zahar karka ce da ka je lawanci za ka tsaya kai a zahar da la'asar abinda ake so ka dilayin a zahar din har dab da sallar la'asar shi ne abin da ya fi dacewa da aikin da annabi alaihi assalatu wassalam matukar zaka bar gari lokacin azhar yayi baka tsaya kai azhar din ba to idan ka fita to ka ci gaba da tafiya ka tura azhar din har zuwa sallar la'asar sai ka hada su wannan shefi dacewa da sunnan manzon Allah alaihi assalatu wassalam saboda haka yi shi a aikace a lokacin da ya fita daga Madina zai je Makka azhar ta yi to bai azhar din ba da aka fita bai tsaya ba da dab da sallar la'asar sai hada azhar da la'asar sannan ci gaba da tafiya ina fata an gane amma idan ka fita lokacin azahar biyu ba ka bar nan karfe 11 kana hanya ya halatta azahar na shiga ka hada ta da asar ka ci gaba da tafiya an gane bambancin abu eh ya halatta kai kasaru ai eh ko ta same ka a gida ka riga ka tafi kuma ana cikin lokacin bai fita ba kamar misali sallah ne ya same ka a tafiya ba kai ba har ka dawo gida kuma lokacin na nan kuma cika sallah za ka yi in kuma ta same ka a gida ba kai ba ka fita nan ma sallan kasar za ka yi ina fata an gane faƙultu li abdurrahman sai na cewa abdurrahman anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wannan maganan da ka faɗa daga annabi ne an gane ko shi abdurrahman ya ba shi amsa ya ci faƙal la uhaddithuka illa anin nabiyyi bi shay'in alaihi salatu wassalam la uhaddithuka illa anin nabi bi shay'in shine malaman larabci suka ce ana akwai at-taqdimu da at-takhir yanda jumla yake shine la uhaddithuka bi shay'in illa anin nabi ni bazan baka wani labari ba in ba daga annabi ba in ya shafi addini kaga in sunna sakke nan ko ba bid'a yace bazan taba gaya maka wani abu ba dangane da addini sai daga wurin annabi alaihi salatu wasalam ba zan ɗauko daga mafarki ba Allahumma amin قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن سهلة بنت سهيل وأن حديث أكتي حدثنا عبد العزيز بن يحيى حدثني محمد بن سلمة muhammad bin salamata din nan ga ɗaliban hadisi bari in baku wani abu idan ka ga abu dawud ya ce ƙala haddasana muhammad bin salama a farkon hadisi to shine almisiri idan kuma ya ce haddasana wani a gaba sai ce haddasana muhammad bin salama shi kuma alharrani mutane ne daban-daban ɗaya malamin shi ne ɗaya kuma malamin malamin shi ne shi bai karantar da shi ba wadda sunansa ɗaya muhammad bin salama muhammad bin salama to idan ya kawo shi haddasana wani to wannan almisiri ne mutumin misira ne shi yana cikin malaman shi amma in ya kawo wani sannan sai ya kawo shi a gaba ku rike wannan ka'idan ku shi alharrani ne mutumin toki ne ina fata an gane shi kuma malamin malaman shi ne daga muhammad bin ishaq daga kuma abdurrahman ibn al-qasim an abihi an aisha anna sahalata binta suhailin istuhidat fa atat an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa amaraha an taghtasila inda kulli salatin annabi ce duk lokacin da zaki sallah sai kin yi wanka falamma jahadaha zalik lokacin da hakan ya bata wahala ya mata tsanani daga kai a ce duk sallah sai an yi wanka sai ta dawo ta sake kwamfilan a wurin annabi alaihi assalatu wassalam shine falan ma jahadaha zalika amaraha an tajma'a bainaz zuhri wal asr bi guslin sai annabi mata umarni ta dinga hada zahar da la'asar da wanka guda daya wal maghrib wal isha bi guslin wa taghtasila lis subhi qala abu dawud wa rawahu ibn uyayna an abdurrahman bin abd alqasim an abihi anna imra'atan istuhidat فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعناه يا روتو ده معنى إرم وانا مهكرنت أبايا قال حدثنا وهب بن بقية وهب ابن بقية سكاني مسلم أبو داود النسائي دسم في الحديث شنو وهب ابن بقية قال أخبرني خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن أروة بن الزبير عن أسماء بنت أميس دقى أسماء إر أميس إتوانا أسماء بنت أميس إن صحابي أجي ما تر جعفر بن أبي طالب وان سيدنا علي جعفر yana cikin waɗanda suka samu shahara da suka tafi yaƙi tun annabi yana da rai da ja'far da zaid bin harisa duk anan suka rasu a lokacin wannan yakin wato an ga mu'jiza irin na annabi alaihi salatu wassalam ya ba wa ja'far tuta sai ce idan an kashe ja'far wane ka ɗau tuta in an kashe ka wane ɗau tuta in an kashe ka wane ya ɗauka an gane ko sai ya tsaya daga kan wane ɗin shine khalid ibn walid to duk wanda ya faɗa nan kuma an kashe su wanda ya tsaye akan nashi shine bai rasu ba wannan in ba wahayi ba ya za a yi wannan abu dan ya ce in an kashe wane wane kai za ka ɗau tuta kai ne shugaba duk waɗanda ya lissafa kuma an kashe su annabi kuma yana madina yana ba su habbai labarin abin da ake kuma tafiya ne kilomita mai nisan gaske don a cikin yankin jordan wurin yake a yanzu yana madina yake ce musu an kashe ja'afar yanzu wane ya ɗau tuta bayan kwana biyu an kashe wane wane ya ɗau tuta har aka zo kan khalid sai ce a kazaha saifun min suyufillah a yanzu kan wanda ya rike tutan takobi ne daga cikin takubban allah kuma sai da aka yi nasara ta hannun khalid bin walid tun daga lokacin khalid ke jagorancin yaƙi haka aka yi a zamani har annabi ya rasu abubakar siddiq ya zo shekara biyu in za a tafi yaƙi shine kwamanda duk inda ya tinkara sai ya ga bayan shi har aka zo lokacin sai na umar ɗan khattab sai cire shi ya daina ba shi shugabanci ana wajen yaƙi fa ya aika da wasiƙa khalid an cire ka da kwamanda an naɗawa ne kowa hankalin shi ya tashi aka dinga surutu a madina umar bai kyauta ba ai wannan ba daidai ba ne kayya kayya yana ji ya shiru ya rabu da mutane ai da ma baya son Khalid ko sa akwai irin waɗannan sai da aka yi surutu aka gaji sai ya ba da amsa ya hau minbari ta ayyuhan nas naji kaza naji kaza naji kaza abin da yasa na cire Khalid bin Walid nayi ne dan kare tauhidin mutane mutane sun fara mantawa da Allah kawai Khalid shine nasara kaga masu ilimi ko an manta da Allah ne ke bada nasara kawai Khalid Allahu Akbar komai a ce Khalid shine yace to an fara shirka kuma da Khalid abin da aka yi Buhari kenan a Najeriya ku yi haƙuri wallahi tallahi eh aka ajiye Allah aka ce sai Buhari komai Buhari ne sai Allah barku da Buhari da kuka gaji da shi ya ɗauke kayan shi ba shi kenan ba to sai na umar ya cire khalil saboda mai komai an ce shi ne nasara khalil sai cire shi sai kowa kuma sai dawo cikin hankalin shi lallai sai na umar ya yi daidai kuma da cire shi ba a jana cin nasarar ba duk inda aka tinkara kuma sai an ci nasara din don ku gane ba khalil ba ne allah ne ke ba da nasara yana amfani da wanda ya ga dama ya zama sabab kware da gaske ya zama tauhidinsu a masa sabis da garan bawul da ko ba haka ba an dawo kan hanya to haka abubuwa su to shi ita asma bintu umaisin matar jafar ne jafar kuma shi da ali bin abi talib uwa ɗaya uba ne suke bayan jafar ya rasu abubakar siddiqu sai aure ta bayan abubakar ya rasu a cikin halifancin umar sayyidina ali bin abi talib sai aure ta kuma kowanne ta aihu da shi ‘ya'yanta duk ‘ya'yan manyan sahabbai ne daga wanda jafar ne baban shi wanda abubakar siddiqu ne da alibin abi talib asalin masu capacity kenan allah ƙara musu yadda ƙalar ta ce ƙultu ya rasulallahi inna fatima ta binta abi hubaishin istuhidat munzu kaza wa kaza ta ce ga fatima yar abi hubaishin tana jinin rashin lafiya munzu kaza wa kaza tsawon lokaci kaza da kaza ta faɗa da wasu kwanaki ko watanni falantu salli ba ta yi sallah ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama subhanallah annabi sai ce subhanallah tsarkiya tabbata ga Allah inna hadha min ash-shaytan ai wannan daga shaytan ne ai shi wannan jinin baya hana ibada ba jinin al'ada bane ba jini ne na rashin lafiya ke sa ce subhanallahi inna hadha min ash-shaytani kama wancan satin mun karanta rakdatun min rakadati shaytani ko yawa litajlis fi mirkanin ta zauna a cikin mirkan mun karanta wancan satin mirkan wani babban abu ne kaman kace daro ko baho wanda za a yi shiga a zauna a yi wanka a cikin shi fa idza ra'at sufratan fawqa al-ma idan ta ga fatsi fatsi a saman ruwa shine ainihin sufra faltaghtasil lidh-dhuhr wal-'asr ghuslan wahida sai ta wanka na sallan azhar da al'asr wanka guda daya wa taghtasil lil-maghrib wal-isha'i ghuslan wahidan wa taghtasil lil-fajr ghuslan wahidan wa tatawadda'u fi ma bayna dhalik sai ta dinga alwala kuma a ainihin tsakanin waɗannan salloli qala abu dawuda imamu abu dawud yace rawahu mujahid mujahid ya rawaito an ibn abbas daga dan abbas shi wannan imamu mujahid din bin jabar da yake ruwa daga abdullahi bin abbas kusan ittifaki aka yi a cikin malaman tabi'ai babu masanin tafsirin qur'ani kamar shi in dai tafsirin qur'ani ne in an ce mujahid ya ce kawai kowa sallama mishi akwai tabi'ai guda goma da sun fi kowa ilimin tafsirin qur'ani imamu suyuti ya kawo sa cikin al fi ulumil qur'an haka abun nan muhammad bin aliyu sabuni a cikin atibiyan ya kawo wasu daga ciki ba na jin guda goma duka ya kawo amma da duk inda ka gani mujahid sai a ce shine number one rakamul awwal sai a ce mujahid ya ce ya zauna gaban abdullah dan abbas tun daga fatiya hannasi a ja aya a fassara ya ce sai na masu tambaya me kaza ke nufi ina aka saukar da ayar me yasa aka saukar da ita me dalilin sa kowace har muka je nasi ya ce kuma ka ƙara komawa sai da suka yaka sau kisa ya san ƙur'ani ne yadda ibn abbas ya san tafsiri cikin sahabbai haka shi ma san tafsiri a cikin tabi'ai lammashtar da alaihal gusulu lokacin da wanka ya mata tsanani a kowane sallah a maraha an tajma'a bainar salatai ne sai aka mata umarni tana haɗa salloli ƙala abu dawuda baya halatta haɗa sallah sai in dalili irin wannan ko kuma dalili na tafiya ko wani abu makamancin haka amma haka kawai mutum dinga haɗa sallar azhar da la'asar magariba isha ya zama tariku salati kenan haramun ne amma saban ahlus sunna ba a wannan abu da duk musulmai haramun ne haɗa sallah haka kawai babu dalili saboda kayi busy sako ne is very busy shi ko shi baya busy sai aikin Allah ko ba ka ba wa za ka yi bayani a cikin kabari ba dalili ba ne ba wannan an gane ko ko karatun ƙur'ani ne fa yana ka sallah ya zama haramun a lokacin kun fahimci wannan abin da kyau sallah tana gaba bayan kalmar shahada ba abin da ke gaba da sallah قال أبو داود ورواه إبراهيم عن ابن عباس وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد yace wannan magana shine ra'ayin ko magana Ibrahim an-Nakhai da kuma Abdullahi ibn Shaddad babun wani babi babun man qala tagtasil min tuhurin ila tuhurin babin da ke magana akan daga cikin magabata akwai wanda ya ci ko kuma hadisan da suka ce tagtasilu kadai za ta yi wanka ne min tuhurin ila tuhurin in ta samu tsarki na al'ada da kuma wani tsarkin al'ada amma a ce za a yi wanka duk lokacin da za a yi sallah ko in za a haɗa sallah guda biyu suka ce ba sai an yi wannan ba shi sa muka ce yin wannan wankan mustahabbi ne suka ce kawai idan ta yi al'ada ta yi wanka ba za ta ƙara wani wanka na ibada ba sai yin al'ada ne ƙara da mata amma ba don jinin rashin lafiya ba aka ga mun ce ita ummu habiba shekara bakwai jininta bai tsaya ba shekara bakwai kaga wannan ba ƙaramin jarrabawa ba ne ba shi yasa duk lokacin da Allah maka wani abu sai jarrabe ka da wani abu kila ta auri Abdurrahman bin Auf Allah sai jarrabe imaninta da wannan ina fata an gane tun mun faɗin shi satin da ya wuce ko duk da bamu kammala ba amma Abdurrahman bin Auf abin da na so da kai gare shi satin da ya wuce kamar da muka ce yana cikin mutane guda takwas na farko a musulunci wanda su suka fara shiga musulunci duk duniya su kaɗai ne musulmai ba a lissafi da 'ya'yan manzan Allah ba sa cikin lissafi ina fata an gane dan a gida ya fara wa'azi sai da kowa ya musulunta tukunna ke sa idan ana maganan wa ya fara shiga musulunci a ce khadija abubakar zaidu ibn harisa ali bin abi talib sannan su abdurrahman bin auf su su takwas duk duniya su kaɗai da musulmai to yana da wannan falalan ya samu falalan hijira zuwa habasha ya samu falalan hijira zuwa madina zuwa madina hijiran madina sannan duk wani yakin da annabi kuma da shi aka ji kowanne tun daga badar har yaƙi da aka yi na ƙarshe duk wani yakin da annabi je to abdurrahman yana ciki wanda idan ka je badar kaɗai fa ka zama ɗan aljanna annabi ce la'alla allaha qad ittala ala ahli badarin fa qala if'alu ma shi'tum wa inni ghafartu lakum Allah ya kalli waɗanda suka je badar ya ce ku aikata duk abin da kuka dama na gafarta mu ka ji irin open check an gane ku ku aikata if aluma shi itin fa inni gafartu lakum amma duk da haka kuma sun fi kowa ibada sun fi kowa tsoron Allah to yana cikin wannan sana abdurrahman bin auf yana cikin ashabu shura ashabu shura mutane shida ne a lokacin da sayyidina umar zai rasu ya ba da sunan mutane shida ya ce wanda zai zama shugaban musulmai bayan ya rasu kada ya fita daga ɗaya daga cikin mutane shidan nan ya ce sayyidina usman albin abi talib sa'ad bin abi waqas abdurrahman ibn auf guda biyun da sun gudu amma mutum shida ne ya ce duk yadda za a yi waɗanda ya zama suna ciki akwai abu a sa'idu ba ya ciki bai saka sa'idu ba bin zaid to a dai abdurrahman na cikin ashabun shura a sitta talhatu yana ciki bin ubaidillah cikin da ashara al-mubashir bil janna guda goma nan ya zaɓi guda shida dama saura guda tara guda takwas a lokaci dan abu ubaida ya rasu sannan sai na abubakar ma ya rasu to a cikin guda takwas ya zaɓi guda biyu kawai ya cire sa'id bin zaid sannan da kanshi shi baya ciki to ragowar guda shidan su ne wanda ya ce halifa ya zamo ɗaya daga cikinsu to shi abdurrahman yana cikin guda a sabon shura a sita a lokacin da annabi yake da rai ya taɓa raba dukiyar shi gaba ɗaya sadakar da shi shi kwai kuɗin sun yawa so yake su ragu sannan a lokacin da ya rasu abin da ya bari na gold shine ton dubu goma sha uku da ɗari ɗaya da tamanin da takwas shine a yanzu da aka yi kiyasin kuɗin da ya bari a gol shine biliyan 900 da mili- da biliyan 23 a US dollar fa 923 biliyan US dollar ba naira ba Allah jikanta da rahama ba ita ake magana ba malam Muhammad kun fahimci wannan abin da kyau to shi yasa aka ce har yanzu kudin Elon Musk bai kai kudin Abdurrahman ba dan a cikin watan Mai abinda kiyasin kudin Elon Musk shine dala biliyan 424 ne to shi Elon Musk wannan net worth din shi ne fa na abin da ya mallaka Tesla na ciki kamfanin Twitter X yana ciki da wannan abin shi na zuwa duniyan space duk suna ciki amma sha Abdurrahman roka shi ne wannan abu kwarai da gaske ya bar raƙuma guda dubu raƙuma dubu ya bari ya bar tsakanin tu- tumaki da awaki dubu uku to kusa abin mamaki ya bar dawakai dubu ɗari biyar rabin miliyan Dawa- dawakan shi kawai ba a maganan gonakai akwai gonan shi guda ɗaya da sai da usman ya ce yana so ya siya da ya sayar masa da gonan ya a dinare dubu arba'in da biyu a dinar yanzu nawa ne dinare ɗaya dubu ɗari shida da wani abu ne e dinare kwaya ɗaya dubu ɗari shida da wani abu to sau dub- sau dubu arba'in da biyu da aka kawo masa kuɗin sai ce baya bukatan kuɗin nan a raba kuɗin kashi uku kashi ɗaya aka yi wa matan annabi kashi na biyu duk wanda yake na cikin muhajirun wanda ya bar Ma- madina ya zo a makka ya zo madina shi ma a bashi ya ce na uku bani zuhura kabilunsa kenan ce duk wanda yake yaren mu ne wani zai canza yare kenan inda a yanzu ne ko da aka kai wani ana aisha kudin ta ga kudi da yawa ta ce wannan ba aka ce abdurrahman bin auf sai ta ce Allahun maski Abdurrahmana min salsabilil jannati Allah ya shayar da Abdurrahman daga tafkin salsabil ainihin fi hatu sama salsabila ta duk wannan abinda suka yi amma sun fi mu yawan sallah sun fi mu yawan azumi sun fi mu yawan komai sun fi mu da tsoron Allah da komai kai kana nan kana wasai ka shiga aljanna kamar ma dole ne tun Allah ya ka talaka shi ne certificate ɗin aljannan ka kwarai da gaske da ɗan jarinka kaɗan ya hana ka sallah to wannan yana daga cikin aba abdurrahman bin auf a lokacin da zai rasu ya yi wasiya ya ce kowace daga cikin mata annabi a ba ta dinare dubu arba'in dinare kowace shi yasa suka yi kuɗi daga baya kowace ta zama biloniya sannan ya ce duk wanda ya je yakin badar cikin mutum 313 a duba suwa suke da rai kowa a bashi dinari 40,000 sai da aka samu mutum 100 suna rai kowa kuma aka bashi dinari 40,000 wannan karka ɗauka fa 40,000 na dala ne ake magana biliyoyin kuɗi ne to amma duk da haka fa wata rana sai ke cewa kutila mus'ab wa kana khairar li wa kutila hamza wa kana khairan li yace wa inni khashitu an kashe mus'af yafi ni alkhairi an kashe hamza babban annabi kenan yafi ni alkhairi yace ina jin tsoro an yakuna hasanatuna ujjilat lana karfa a ce lahirar mu da aka gaggauta mana aka kawo mana nan wani tsoron da yake ji kenan aisha ta ce kai dan aljanna ne ko ya za a yi kaɗan aljanna ne saboda mai annabi ya ce abdurrahmanu fil janna har abada maganin ba zai tashi ba annabi ne ya faɗa abdurrahmanu fil janna waye sai da ba zai shiga ba ina asalin connection kenan Allah musu rahama Allah kuma ya ƙara musu yadda قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك نعم na a to ana babu ana ku akwai mu gani ok ya gaskiya ne قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أنبأنا وحول السند شي أنبأنا ده حدثنا دم على شدا ده كما أخبرنا عن غانيكو وحول السند قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك النخعي القاضي كنا عن أبي اليقظانا شنا عثمان ابن عمرو wannan da'ifi ne ku jalaye akan sunan shi abul yaqazan suka ce da'if shine Uthman ibn Amr ana Adi bin Thabitin an abihi an karbo daga Adi dan Thabit shi wannan Adi bin Thabit din sika ne malaman kutubu sita da su fidda hadisin shi an abihi daga baban shi baban nasa shine Thabit al-Ansari sunan shi Thabit al-Ansari amma majhul ne shi ma a wurin malaman hadisi an jaddihi daga kakan shi wane ne kakan nashi shi mukhtalafun fihi malami sun yi sabani akan wane ne kakan nashi wasu malami sun ce dinar a wasu malami sun ce abdullahi bin zaid daga cikin ladanan annabi kenan alaihi salatu wassalam amma duka babu wani magana karfa akan wannan abu shi sa imamul bukhari shi ma akan wannan ya tafi ci akwai sabani game da wane ne kakan nashi akan wannan ya zamo hadisin sanadin shi bai inganta ba ina fata an gane suka ce sanadin bai inganta ba saboda dalilai kama ka abu na farko zaka daga kan wa akbarana Usman bin Abi Shayba قال حدثنا شريك شريك القاضي akwai magana akan shi duk da ana karban hadisin shi na biyu abul yaqzan shi da ifi ne na uku adi bin sabit an abihi baban nashi majhul ne ba a san shi ba sannan an jaddihi daga kakan shi kakan wane ne ana ta sabani ba a gano hakika da sunan shi ba yasa suka ce sanadin hadisin nan ku rubuta da'if ko da cewa sahihun ne a wurin ku an sa sahihun ko na sani an gane ko imamul albani Allah mishi rahama ya dikilayin wannan sanadin a matsayin sahihi amma musulun abbad suna da ja a kai suka ce sai dai ya inganta shi lishawahid amma wannan sanadin ba yadda za ka iya daga shi ni ma na hannu na haka yake amma wasu littattafai muka bi muka gano wannan magana da nake sai ya karanta littafi goma akan hadisi guda ɗaya a rama ba abu dawo da kaɗai ba anin nabi alaihi salatu wassalam fil mustahadati dangane da mai istihada tada'u salata ayyama qara'iha yace za ta bar sallah ne kadai a kwanakin al'adanta alƙar'u jami shi a ƙara sun matagtasilu wa tusalli waluduwa inda kulle salatin sannan ta yi wanka ta yi sallah ta yi alwala duk lokacin da za ta yi sallah kaga wannan ruwayan babu ma maganar wanka kwata-kwata kala abu dawuda wa za da usman bin abi shaiba wa ta sumu wa tusalli kala haddasa na usman bin abi shaibata kala haddasa na waki'un shi na waki bin jarrah an al'amash shine Suleiman bin Maharan shine Amash Suleiman dan Maharan an Habibi bin Abi Thabit an Urwata an Aisha ta qalat ja'at Fatimah bint Hubaysh bint Abi Hubaysh ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fa dhakara khabaraha tazo ta ba annabi labarinta abinda ke damunta jini ya tsinke mata ya ke tsaya wa qala sai ce a cikin hadisin magtasili ثم توضئي لكل صلاة وصلي قال حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسدي وانا سكاني malaman kutubu sita kaf sun fidda hadisin shi in banda a tirmizi qala haddathana yazidu bin harun kenan ko shi ma suka ne yazidu bin harun malaman kutubu sita duk sun fidda hadisin shi ana ayyub ibn abi miskinin saduqul lahu awham haka suke ce mishi abu dawuda annasai tirmidhi duk sun fita hadisin shi an al-hajjaj an ummi kulsum an aishata fil mustahadati taghtasil ta'ani marratan wahida cewa ta yi wanka ana nufin wanka guda daya summa tawaddau ila ayyami qara'iha sannan ta yi alwala haka za ta ci gaba da yi har zuwa kwanakin da al'adanta kuma zai dawo قال حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي قال حدثنا يزيد عن أيوب أبو العلاء شين وانشان أيوب بن أبي مسكين شين أيوب أبو العلاء أنا ورد عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو داود وحديث عن بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء kulluha da'ifatun ce wannan hadisan na muka karanta gaba ɗaya ba su inganta ba waɗannan na yanzu kenan abu dawud ya ce kulluha da'ifa dukkan su da'ifai ne la tasihu ba su inganta ba wa dalla ala dufi hadis al-amash abinda ke nuna hadisin amash bai inganta ba an habibin hadha al-hadis aw qafahu hafs bin qiyas hafs dan qiyas ya kawo shi a matsayin mawqufi an al-amash وأنكر حفص بن قياس أن يكون حديث حبيبي مرفوعا yace ba zai yi ba a ce hadisin marfu'i ne wa qafahu aidan asbatu shine asbatu bin muhammad bin abdurrahman al-qurash an al-amash mawqufun an aishata sauramin ce na malasu na'am wannan duk maganar da abu dawud yake yana kokarin nuna maka hadisin yana da rauni قال أبو داود ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعا أوله إتعما ابن داود يا رويتو تهني أعمش مرفوعا حديثي دا سند زواج النبي أوله أما فرق حديث بند كرشان شنو معنى أوله وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة ياي إنكاري yace a cikin hadisin babu cewan ayi alwala a lokacin kowace sallah ce wannan bai inganta ba shine hujjar imamu na malik a wannan gabar ta dan mace tana jinin istihada jinin rashin lafiya da bai tsaya mata ba ba ta alwala a kowace sallah me hujjar shi wa an kara an ya kuna fihi rudu inda kulli salati wa dalla ala dhufi hadisi habibi hadha anna ruwat az-zuhri an urwa na shaqalat fa kanat taghtasilu li kulli salatin fi hadith al-mustahada وروى أبو اليقظان عن عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي وعمار مولى بني هاشم عن ابن عباس وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان شوان بيان سنن بيان ابن بشر والمغيرة لكم مغيرة شن بن مقسم مقسم الدبي وفراس لكم فراس shine firas ibn yahaya da mujalid shine mujalid ibn sa'id to waɗannan da shi abdulmalik bin maisara da bayan da kuma mugira waɗannan ukun gaba ɗaya su kowanne sikat da yana cikin kutubu sita gaba ɗaya amma shi firas bin yahaya sadukun ne amma lokaci yakan yi kuskure a wurin ruwaya shi ma yana cikin kutubu sita mujalid bin sa'id shi kuma da'ifi ne duk da muslim kuma ya yi ruwaya daga wurin shi da sauran malamai guda hudu banda bukhari an sha'abi an hadithi kamir ita wannan kamir sunan mace ne fa kamir din nan ba namiji bane kamir bintu amrin ita ce matan masruq an aisha توضئي لكل صلاة ورواة داود وعاصم عن الشعبي عن أمير عن عائشة تغتسل كل يوم مرة وروى هشام بن أروى عن أبيه المستهاضة تتوضأ لكل صلاة وهذه الأحاديث كلها ضعيفة اتدبس إن كانت با kasan abu dawud yana tafiya ne da fikihu shi yasa muka dade cikin babin nan bamu gama ba so yake kawo maka duk ruwayoyin gaba ɗaya tara a wuri ɗaya da da'ifai da hasan da sahihai illa hadisa kamira sai hadisin kamir bintu amrin wa hadisa ammar maula bani hashim wa hadisa shan bin urwa an abihi wal ma'arufu an ibn abbasin al-gusulu babin ya kare ko na gane ya kamata mu tsaya na'am dama so muke a ce mun ja karatun nan sosai don mu samu mu karisa wannan matsalar da muka wajen sati hudu muna ciki ko insha Allah sati mai zuwa kaɗan za mu karisa mu shiga waɗansu matsalolin kuma insha Allah mun kusa gama kitabun da haram ma gaba ɗaya a shiga kitabun salati kuma insha Allah abin da muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala mana afuwa سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته